Suna kuwa? Masha Allah. Eh, an an dawo. A sa mai. Yawwa to. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون آه bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau asabar 28 ga watan jumada ula hijira 1443 wanda ya daidai da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2022 miladiya a muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sa mun shigo wannan shekara cikin sa'a sa ta zamo shekara ce ta fita daga cikin yanayi na kunci da damuwa da rashin tsaro duk inda ake yin al'amura na harkar wato raunin tsaro dinnan musamman a yankunan arewa muna roƙon Allah ya sa wannan shekara ita ce shekarar ƙarshen wannan al'amari kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da da hakan ya kawo mana sauƙi guda biyu dama shi kuncin kwaya ɗaya ne in kunci ɗaya ya zo to sauƙi biyu zai biyo baya saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu ga haka a cikin wannan shekara Allah ya kawo mana luɗufi Allah ya kawo mana taifiri Allah ya kawo mana aminci Allah ya ƙarfafi musulunci da musulmai ya kare musulunci daga sharrin dukkan masu sharri da musulmai baki ɗaya Allah kuma ya mana katari karatunmu na fa'idodin salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine halka na talatin da ɗaya kuma muna cikin bayani akan sakamakon da mai yawan yi wa annabi salati yake samu sakamako na wanda yake yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to irin abin da yake samu na falala mala ya ce wahiya tanfi anil abdi ismal bukhuli idza salla alaihi sallallahu alaihi wasallam hina yuzkaru wato salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam tana korewa ne yi sunan ruwa idan dai an ambata annabi sallallahu alaihi wasallam zaka mishi salati to wato kai ba marwaci bane kamar yadda muka karanta a hadisai ko albafilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya marowaci cikakke shine wanda aka ambace ni bai min salati to wabi hayan zul abdu min ad-du'a alayhi bi righami anfihi idza tarakaha inda zikri kuma da yin salatin ne wato bawa zai tsira daga haɗawa cikin bakar addu'an nan ta turmuza hancinsa idan ya ƙi yin salatin lokacin da aka ambaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa biha ya hata bi sahibuha ila tariqil janna da ita ne ma'abocinta yake shiriwa zuwa tafarkin aljanna kama anna tarikaha yuqdi dariq aljanna kamar yadda wanda ya bar yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya kaucewa ko ya kuskurewa tafarkin aljanna wa hiya sababun litamamil kalami kuma ita sababi ce ga cikar zance allazibtu bi bihamdillahi ta'ala zancen nan da aka fara shi da godewa Allah ta'ala wassalati ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka zance yana cika ne in an gode wa Allah an wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati wa bihaya khurujul abdu min al-jafa'i kuma da yin salati ne bawa yake fita daga zamowa cikin wato masu jafa'i domin wanda duk bayewa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya zamo mai jafa'i kenan Allah ya kiyaye wannan duka yana daga cikin sakamakon da ake samu idan an wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati ala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim Allah ya ji kansa madaukakin sarki ya faɗa yace wa innaha sababun li ibqa'illahi subhanahu sana al-hasana lil musalli alayhi shi yawan yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sababi ne na a wanzar da yabanka ga mai yin salati ga nan to Allah zai wanzar da yabansa baina ahalis sama'i wal ardi tsakanin ahalin sama da ƙasa in dai kana yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai wanzar da yabanka cikin ahalin sama da ahalin ƙasa sai an ta yabanka me yasa kai ma ai saboda kana ta yaban annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma Allah sai ya bari ai sai wanzar da yabanka a cikin ahalin sama da ahalin ƙasa. Liyan al-musalli alaihi ɗalibun min Allah an yusniya ala rasuli kaji ba domin kai da kake salati ga manzo Allah sallallahu ai nema kake yi kana ta nema ne Allah tabaraka wa ta'ala ya kirari yayi yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shikenan wa yukrimu ya girmama annabi kaga wa yusharrifuhu ya dauka kashi aiwal jaza'u min jinsil amal jazakumullahu khairan shi sakamako yana daga nau'in aiki ne ko to bala budda an yasula lil musalli nau'un min zalika ba makawa kai ma mai yin salatin irin abin da kake roƙon ayiwa annabi sallallahu alaihi wasallam to kai ma Allah tabaraka wata'ala zai sa ai maka ina ba ta an bayyana kai ma Allah zai sa a maka ba cewa kake kana roƙon Allah ya girmama annabi ya ɗaukaka shi ya yi ta masa kirari ba to kai ma Allah zai sa a yi maka haka eh sau da haka wannan duka na daga cikin wato fa'idodi ko kuma sakamako lada da ake samu na salatin manzan Allah sallallahu Alaihi wa ina ha sababin lilbarakaci salatin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sababi ne na samun albarka fi zatin musalli alaihi a zatin wanda ake yin salati gare shi sallallahu alaihi wa sallam wa amali a cikin aikinka haka wa umrihi haka rayuwarka wa asbabi masalihi da sabub da, da sabubbanka na abubuwan gyaran rayuwarka duk za ka samu albarka ce za a ga albarka a zatin jikinka sai an ga albarka an fahimta sannan sai an ga albarka a cikin rayuwarka sannan sai an ga albarka a cikin harkokin rayuwarka da kake yi na yau da kullum sai an ga albarka a ciki li'anna al-musalliya alaihi sallallahu alaihi wasallam domin mai yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'in ila rabbihi yana yin roƙo ne zuwa ubangijinsa yana neman an yi barika alaihi ya sanya albarka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ali da alayansa wa hadha du'a wannan addu'a da kake ko mustajabun abin amsawa ne wal jaza'u min jinsi shi kuma sakamako ana yin sa daga jinsin aikin da mutum yayi da haka da kake ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati to kai ma a cikin salatin nan kuma ya kunshi ma'anar albarka kamar yadda muka karanta a muqaddima to kai ma sai Allah ya sa ma albarka a cikin a cikin rayuwarka amin wa hiya sababun azimun kuma ita wannan salati sababi ne babba lidawami mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam ga samun dawwamar kauna annabi sallallahu alaihi wasallam wa ziyadatiha da ƙaruwarta wata ba'ufiha da nunnunkuwarta soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta dawwama a zuciyarka sannan za ta dinga ƙaruwa sannan za ta dinga nunkuwa tana haɓaka wanda dama abin da ake so kenan wala raiba mala yace babu kokonto anna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hiya aqidun min uqudil iman wato wani ziri ne daga cikin zirin imani allazi la yatimmu illa bi wanda imani baya cika sai da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai sarka ai tana da iqidu haka abinda ake shiryawa a zira wannan a zira wannan har ta kewaya to da haka soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ita zirin imani yake cika in babu ita zirin imani bai cika ba la'annal abda domin shi bawa kullama aksara min zikiril mahbubi duk sanda ya yawaita daga ambatan abin so wastihbarihi fi qalbihi da halarto shi cikin zuciyarsa to shikenan lallai lallai tada'afa hubbuhu lahu soyayyarsa za ta nunnunku gare shi wata zaya da shauƙuhu ilai begantuwarsa zai ƙaru zuwa gare shi wasu taula ala jami'i kalbihi hakan zai yi rinjaye a gaba ɗayan zuciyarsa wa idza arada an zikirhi idan ya bujira gabarin ambatansa wa ihbarihi da halarto shi wa ihdari mahasinihi da halarto kyautayinsa bi kalbihi da zuciyarsa na kasa hubbuhu min kalbihi soyayyar wannan sai ta tawaya daga zuciyarsa duk sanda kake halarto kyautayin wanda kake so da irin insaninsa to sai ka ga sansa yana ƙaruwa gare ka shi ne ya mun kaza lokaci kaza shi ya mun kaza shi ya mun abu kaza shi ya mun abu kaza kana lissa sai ka ji bayan ka gama wannan lissafin sai ka ji matsayinsa da sansa ya ƙaru an fahimta sai da haka duk sanda kake wa annabi salati kake ta faɗar sa Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallam to shikenan sai ka ji san manzo Allah sallallahu yana ta karuwa a cikin zuciyarka wala shay'a babu wani abu a qarra li ainil muhibb min ru'yati mahbubi mafi sanyaya idan mai soyayya kamar ya ga wanda yake so wala a ƙarra li ƙalbihi min zikiri amin babu kuma abin da yake wato sanya wa zuciyarsa tabbata kamar ambatansa wa ihdari mahasini da halarto da kyautayinsa fa idza qawiya hadha fi qalbihi idan hakan yayi ƙarfi a zuciyarsa jara lisanuhu bi madi harjansa sai ya gudana da yabansa wa sanaya alaihi da yin kirari gare shi wa zikiri mahasinihi da ambatan kyautayinsa amin wata kunu ziyaratu zalika wa nuqsanuhu bi hasabi ziyarati al-hubbi wa nuqsani fi qalbi gwargwadon karuwar hakan a zuciyarka da tawayarsa gwargwadon yadda san zai karu ko san zai rabu fi qalbi a zuciyarsa wal hissu shahidun bi zalika shi abin da yake faruwa a fili shine mai mana shaida akan abin da muke faɗa kamar yadda wato ake gani shi ne malai ce kama kila kamar yadda ake cewa a jibtu liman ya ƙulu zakartu hiddi wahal ansa fa'az kura ma na situ a jibtu liman ya ƙulu zakartu hubbi ya ce zai fi kyau ya ce ina mamaki ga wanda yake cewa na tuna hibbi abin so na kai hibbi na tuna abin so na sai ce to ni ai ba na manta ba na manta wanda nake so shin na manta shi ne balle in tuna shi kaga wanda di yake dawwama salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah zai dinga taimakon sa yana samun tuna annaba a zuciya yana yawan tuna shi yana yawan har ka kai lokacin da wato tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka sai dara a gaba ɗayan rayuwarka ko da yaushe kana cikin tuno annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ko alhairi ya hasala Allah ya mana ka tari da haka sai malai ce kama annas salata alaihi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hiya sababun sababi ce li mahabbatihi lil abdi ga soyayyarsa ga bawa wato samun soyayya annabi gabawa aina ai za kana sababan li ziyarati mahabbati mahabbati musalli alaihi sallam idan salati ya zamo sababin sa maka kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam to fa kazalika hiya sababun li mahabbati sallallahu alaihi wasallam lil musalli alaihi to ita ma salatin da yadda ta sa ka san annabi to ita salatin sai za ta sa kuma annabi ya soka sallallahu alaihi wasallam kaji wani ta goma shi ta sa maka san annabi to ita ce kuma za ta sa annabi ya soka alhairi ya hasana eh mara iyaka kuwa wanda kuma kowa duk mutanen kirki abin da suke nema ke su samu soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wahiya aidan har yau dai ita soyayyar wato sababun sababi ce azimun babba li hidayatil abdi ga samun shiriyar bawa wa hayati kalbihi da rayuwar zuciyarsa fa innahu domin sha'anin da lamarin kullama aksara salata alaihi sallallahu alaihi wasallam duk sanda ya yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakarahu ya ambaci manzo Allah istaulat mahabbatuhu ala qalbi soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta rinjaye a zuciyar bawa hatta la yabqa fi qalbihi mu'aradatun li shay'in min awamiri har sai ya zamo zuciyarka ba ta yin karo da wani abu na umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bayyana wala shakka ko wala shakkul ko wani kokonto fi shay'in min ma ja'a cikin wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bal bar dai yasiru ma ja'a bi sallallahu masturan bi qalbi abinda duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi zai zamo abin rubutacce a zuciyarka la ya zalu ya qara'ahu ba zai gushe ba yana karanta shi ala ta'aqubi ahwali absataccen jawar halayensa wa yaqta bisul hadiya yana dosano shiriya wal falaha da rabo wa anwa'al ulumi da nau'o'in ilmai minhu da gare shi malai ce ja'alana Allah ta'ala minhu Allah ya sa mu cikin su fadlan minhu dan falala daga gare shi wa ni'matan da ni'ima kama annas salata alaihi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hiya sababun sababi ne li ardi ismil musalli alaihi sallallahu alaihi wasallam ga bujira sunan mai yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a dinga kai sunanka gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe wani ya maka salati wani ya maka salati wani ya maka salati daga wannan shi ma alhaji wa sababin da zikiri inda hu sababi ne na ambatan sunanka gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kama ta kaddama qawlu sallallahu kamar da fatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabata inna salatakum ma'rudatun alayya salatun ku abin bijirwa ce gare ni wa qawlu sallallahu alaihi wasallam da fatan annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi malaikatan Allah yana da wasu mala'iku sayyayi da suke yin linqayatul ardi a ban kasa yuballiguni an ummati salama suna isan min da gaisuwa daga al'umma wa kafa bil abdi sharafan wa nablan ya isa bawa daukaka da girma an yuzkara ismuhu a ambaci sunansa bi hadarati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kama anna salata alaihi sallallahu kawai da salati ga manzon sa hiya mutadamminatun li zikrillahi ta'ala mai tarowa ce ga ambatan Allah wa shukurihi da godiyar Allah wa mu'arrifatun in'amahu ala abidihi sannan mai sanarwa ce da ni'imomin Allah a sabayin sa bi irsalihi da aiko annabi da sallallahu wal musalli alaihi sallallahu ne salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam tadammanat salatu alaihi zikran lahi ta'ala salatin da yake wa manzo Allah ya kunshi ambatan Allah wa zikran rasulihi ya kunshi ambatan manzon Allah sallallahu wasu alihi ya kunshi wato wasu alahu da ya kunshi roƙon Allah tabaraka wa ta'ala an yujzihi ya saka an yujzihi ya saka masa bi salati alaihi da salatin da ya gare shi ma huwa ahlu sallallahu abinda manzo Allah sallallahu shi ahli ne gare shi haza bala yace ka fahimci duk wannan abin da nake faɗa wa inna salata alaihi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min al-abdi daga bawa hiya du'a'uhu rabbahu shine roƙonsa ubangijinsa wasu aluhu da roƙon Allah dai da an yi suniya huwa ya yi kirari shi Allah subhanahu ala habibi a masoyinsa sallallahu alaihi wasallam wa yazida fi tashribi ya ƙara cikin ɗaukaka shi da yi wata karimi da girmama shi wa rifat zikiri wa rifat zikiri da ɗaukaka ambatansa da yi ya ƙara wala raiba babu kokonto annallahi ta'ala yuhibbu zalika Allah yana son haka wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu zalika aidan manzo Allah ma sallallahu alaihi yana son haka yana so Allah ya yabe shi ya ƙara ɗaukaka shi ya ƙara girmama shi ya ƙara ɗaukaka ambatansa Allah yana son a roƙe shi wa annabi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ka roƙan masa Allah ya yi masa haka salati kuma duk ya kunshi wayannan abubuwan da haka fal musalli alaihi wasallam me yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kad sarrafa ragabatahu ya juyar da kwaɗayinsa wasu alahu da roƙonsa wa ɗalabahu da nemansa ila mahabbillahi ta'ala wa rasuli zuwa abin da Allah yake so manzon Allah yake so sallallahu an fahimta abinda ma'anar salati ta kunsa shine ka ci Allah ka ƙara yi wa annabi kirari ka ƙara girmama shi ka ƙara ɗaukaka ambatansa to shi Allah yana so ka nemi haka an fahimta sannan shi manzo Allah sallallahu alaihi da kake roƙan Allah ya mishi hakan shi ma yana so ka roƙi Allah ya yi masa hakan kaga kenan ka sarrafa addu'arka kai bawa zuwa abin da Allah yana so annabin yana so an fahimta ai kaga ko wannan abin da ka roƙa anya ko ka roƙa a ce ba za a yi ba an fahimta ai ba zai yi ba ka ce Allah ƙara ɗaukaka ƙara ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallam ka ƙara ɗaukaka ambatansa ka ƙara girmama shi Allah ya ce ba zan ba a yadda yake sa annabi zai yi shi ya sa malamai suka ce salatin annabi karɓaɓɓe ne a kowane hali e adimis salata alal nabiyyi muhammad fa qabulu ha hatimun bi ghairi taraddud ka dawwama salati a annabi muhammad sallallahu karɓar salatin annabi lallai ne ba wani kokonto in dai kai an karɓa kuma abinda ka nema a yi din an yi saboda me abin da ka nemi a yi ɗin dama Allah yana so yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana so a yi bayan ga ga magana ta ƙare to shine amin a so da haka shi mai salati wa asara zalika ala dalabihi hawa'ida huwa mahabu da ka zauna kana ta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shin ba ka da bukatu kana da bukatu ko amma sai ka fifita salati akan bukatunka an fahimta kana da bukatu kana ce kana so Allah ya ma kaza ya ma kaza ya ma kaza amma sai ka zauna a daidai lokacin da zaka iya zama ka ce Allah ya yi min kaza ya yi min kaza ya yi min kaza sai ka bar wannan ka ka nuna a'a kai ba a gunka Allah ya ɗaukaka annabi ya ƙara ɗaukaka shi ya ƙara karrama shi ya ƙara ambatansa ya ƙare mai baye-baye kai a gunka ya fi buƙatunka da haka sai ka zauna kana ta neman wannan Allah yi masa Allah yi wa annabi Allah yi wa annabi Allah yi wa annabi to anya kwa kai kuma in aka wai goka buƙatunka wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda ka roƙa da wanda baka roƙa ba ma kawai ka gani shi ne dabarun bayan Allah da gaza sun makale wa sanai an fahimta amin da haka malai ce wa asara zalika ala dalabi hawa'i da wawa bawa ya fifita ya zauna ya ta roƙo wa annabi wannan abubuwan ya fi ya zauna ya ta roƙo bukatunsa da abubuwan da yake so bal bari dai kana hazal matlubu indahu abin nan da yake ta yi na salati yake so a yi annabi salati ya zamo masa min ahabbil umuri ilai daga cikin mafi soyuwar al'amura zuwa gare shi wa asari ha inda daga mafi zaɓuwarta a wajensa fakat asara ma yuhibbu Allah wa rasuluhu ya fifita abin da Allah yake so da manzansa wa asara Allah ta'ala ya fifita Allah wa mahabbu da abin da Allah yake so alama siwahu a abin da ba wannan ba aljaza'u min jinsin amali shi ko sakamako ana yin sa ne daga jinsin aikin da kai wazalika hakan ko ya tabbata anna man athara Allah ta'ala ala ghayrihi wanda ya fifita Allah ta'ala akan wani sa atharahu Allah ala ghayrihi shi ma Allah zai fifita shi akan wani sa eh wa min fawaidi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam ya daga fa'idodin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam annaha sababun ita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sababi ne fi sa'atil aishi a cikin yalwar rayuwa mai yawan yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai sa masa yalwa a cikin rayuwarsa wa barakatil ma'ashi kuma an an sa ba yalwar rayuwar sai a sa maka albarka cikin abincin rai wa yusrihi da saukin sa kadarawa abu musa al-madini abu musa al-madini ya rawaito an sahal bin sa'ad radiyallahu anhu qala daga sahal dan sa'ad Allah ya kara mai yadda yace جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo da annabi sallallahu fasha ka ilayhi faqara ya kawo mai karan kunci talauci kenan wa biqal aishi da kuncin rayuwa wal ma'ashi da abincin rai fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muzalla sallallahu alaihi yace da shi idza dakhalta manzilaka in ka shiga gidanka fa sallim in kana fi ahadu kai sallama idan akwai mutum a ciki aw lam yakun fi ahadu kowa wa kowa din kai sallama ثم سلم عليه sannan ka mun sallama wa qara qul huwallahu ahad ka karanta qul huwallahu ahad kafa daya wa fa ala rajul mutumin ne je ya aikata wannan shikenan ba adarra Allah ta'ala alaihi rizqa Allah ko ya bugo mai da arziki hatta afada ala jirani ya sai da Allah ya kwarayo da makutansa wa qarabati da makusantansa an bayyana وقد تقدم هذا الحديث فيما سبق mun karanta wannan hadisin a baya in ka je gida ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ahalin gida kuma sai ka ce assalamu alaikum ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ka karanta ulwan lawo kafa daya in kana wannan za a ci za a sha a gidanka kai makotanka ba za su samu albarkacin wannan lakanin in kana in kana bugawa za a ci za a sha ko ba kowa a gidan kai sallama sannan ka karanta gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai karanta qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad in ka shiga gida bayan ka yi sallama ta iyali saboda haka sannan sai kai sai assalamu alaikum ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad aba daya shikenan a a wancan kuma na gurbin sallah ne yawwa wannan kuma shine wanda aka karanta hadisin wanda ya kawo annabi karar talauci sai manzo Allah sallallahu alaihi ya bashi wannan wancan kuma na gurbin sallah la kad ja'akum kafa uku sai a ce sallallahu alaika ya sayyidana muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta yau yau da ka wannan a riƙe a dinga a dinga yi ba wuya amin malai ce قال الحافظ السخاوي امام السخاوي ya faɗa ba da ma aure da hadal hadisa bayan ya kawo wannan hadisi kale yace wa haka abu abdullahi al-qasallani rahimahullahu ta'ala shi abu abdullahi al-qasallani ya hakaito Allah ya ji kansa Allah wura annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasaka ilayhi al-fatara sai kai karan kunci talauci ga annabi sallallahu alaihi wasallam فقال لو سيما قال سلسلي سيما قل كتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وهب لنا اللهم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما نصور به وجوهنا عن عن الترد عن الترد إلى أحد من خلقك واجعل لنا اللهم طريقا سهلا من غير تعب ولا نصب ولا منة ولا تبعة وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وقل بيننا وبين أهله وقبض عنا أيديهم واصرف عنا قلوبهم حتى لا نت حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين إلا ب... ولا نستعين بنعمتك إلا على ما تحب يا أرحم الراحمين wannan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mishi a cikin bacci yace ka dinga karanta sai Allah kai salati a ga annabi Muhammad da ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa habla Allahumma min rizqikal halal Allah ka ba mu arzikinka daga arzikinka wanda yake na halal at-tayyibi tsarka al-mubarak mai albarka wanda za mu tsare fusakunmu gabarin wato zuwa gaban halittarka muna nema waje Allah nan lahumma tsarikan sahalan Allah ka sanya mana tafarki mai sauki min gairi ta'abin ba tare da wahala ba wala nasabin ba tare da wahala ba dai wala millatin ba tare da kwakwara ba gori wala tabi'atin ba tare da bi ba a zo ana cewa ai an mana kaza an mana kaza wajen nibin Allahumma harama Allah ka tsare mu haram ai su kana bi inda wa aina kana a ko ina yi wa inda man kana ko a hannun waye wal bayna wa bayna ahli ka shiga tsakanin mu da ahalin haram wa qabat anna aydihum ka danke hannayen su gabaru wa surif anna qulubahum ka juyar da zukatan su gabaru hatta la ta kallaba illa bi ma yurdika dai ya zama ba za mu juya ba sai cikin abin da ne yadda da kai wala nasta'inu bi ni'matika illa ala ma tuhibbu Allah ni'imar da ka mana ba za mu nemi taimako da ita ba sai aikata abin da kake so ya arhamar rahim ya arhamar rahim wa rawan dailani bi musnad al-firdaus an abdullah bin abbas radiyallahu anhu wa marfu'an ya rawaito daga abdullah dan mas'ud Allah ya abbas Allah ya kara musu yadda hadisi marfu'i wannan hadisi wannan addu'a ita ma Allahumma inni as'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jar mustajirina ya Ma'man al-Khaifina ya Imada Balla Imada la ya Sanada Balla Sanada la ya Zukhura Balla Zukhura la ya Hirza Du'afa ya Kanzal Fuqara ya Azimar Raja'i ya Munqizal Halaka ya Munjiyal Garqa ya Musinu يا مجمل يا منعم يا مفضل يا عزيز يا جبار يا منير أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس وخفيف الشجر ودوي الماء ونور القمر يا الله أنت الله لا شريك لك من إجابتي يتي إذن لا لا yawwa shine abin da yake faɗa yace in kana da bukata ko wani lamari ya dame ka to kai addu'a da wannan addu'ar da ta gabata ka roƙi Allah biyan bukatarka da sauƙaƙe al'amuranka wannan addu'a sababi ce ta amsa addu'a abinda ta kunsa Allahumma ya Allah inni as'aluka ina roƙonka ya Allah ya Allah ya Rahmanu sarki Rahmanu ya Rahim sarki Rahim ko ya jaral mustajirina wanda suke neman mafaka ya mai ba su mafaka ya ma'amanal kha'ifina wanda suke matsorata suke neman gurin aminci kai ne mai ba su aminci ya imada malla imadala ya jin wato madogarar wanda bai da wanda zai dogara da shi ya sana da malla sana da la ya majinginar wanda bai da majingina ya zukura malla zukura la ya tanadi ko ajiyar wanda bai da ajiya ya hirza du'afa ya mai kare raunana ya kanzal fuqara'i ya taskar talakawa ya azimar raja'i ya mai girman wato fata wanda in dai fata ne in dai fata ake to Allah shine karshen fata duk abin da kake fata to Allah shine mukura ya mun kizal halaka ya mai tsamo halakakku ya mun jiyal garka ya mai tsamo wanda suka dilmiya ya musin ya mai kyautayi mai kyautatawa ya mujmilu ya mai kyautayi ya mun'imu ya mai ni'ima ya mufaddil ya mai baiwa ya azizu ya mabuwayi ya jabbaru mai tsara al'amara ya muniru ya mai haskakawa an tallabi sajada laka sawadul laili wa dawun nahar kai ne ubangijin da duhun dare da hasken rana suka maka sujada wa shu'a'u shamsi da kyalkyalin rana wa khafifu shajar da kadawar bishiya wa da wiyul ma'i da sautin ruwa wa nurul qamar da hasken wata ya Allah ya Allah anta Allah kai ne Allah la sharika laka ba ka da abokin tarayya as'aluka ina roƙonka an salli ala muhammadin kai salati abu shugaban mu annabi muhammadu abdika bawanka wa rasulika manzanka wa ala ali muhammadin Allah kai salati abu alayen shugaban mu annabi muhammadu shi ne malaiti in kana da bukata sai ka karanta wannan in ka karanta to sai ka faɗi bukatarka Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa bukatarka yace yana daga jumlar sigogi wanda aka jarraba su wajen yin addu'a aka ga Allah ya amsa wannan addu'a Allahumma ya da'imal fadli alal bariyati ya basilaydaini bil adiyati ya sahibal mawahidis saniya ya gafirar zambi wal khadi'a salli wa sallim ala sayyidina muhammadin da khairil wara sajiya wa ala alihi وأصحابه البررة النقية في كل لمحة ونفس وقدوة وعشية وفرج عنا كل هم وغم وبلية وحفظنا من كل بلاء وشدة ورزية بأنوار الدلعة المحمدية وأسرارها النبوية وإشراقاتها البهية يا رب البرية ثلاثة zai karanta wannan so uku tana cewa Allah ya Allah ya mai madawwamin falala a fatalikai ya mai shimfiɗa tafukan baiwa ya ma'abucin baye-baye maɗaukaka ya mai gafarar zunubai da kurakurai kai salati da sallama shugaban ma'anin wamon sassa wanda shine khairul warasa jiyatan wanda ya fi dukkan talikai ɗabi'u kyawawa wa ala alihi salatin nan da alayensa da sahabbansa albararatin naqiya mutanen kirki masu wanda suke tsarkakakku salatin nan a yi shi fi kulli lamhat a dukkan kiftawa dukkan numfashi dukkan safe da yamma sai farrit anna kulla hannu Allah ka yaye mana duk wata damuwa wa gammin da bakin ciki wa baliyatin da wani bala'i sannan Allah ka kiyaye mu daga wato dukkan bala'i da tsanani da ƙasƙanci da anwari ɗal'atin Muhammad ya saboda hasake-hasake na wato bayyanar annan Muhammadu da kuma asarce-asarcen wato bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam na annabta da hasake hasakenta masu kwarjini ya ubangijin talibai to da kan kana da damuwa yace sai karanta wannan addu'a so uku tana daga cikin addu'o'i da aka jarraba su wajen wato biyan bukata kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya biya bukatun to da haka kamar yadda na sha lalata muku mallakar shi wannan littafi shine wato abin da yake lazimi ga dukkan wanda Allah ya masa gamdakatar irin wannan da ya je gida ya sai ya fitar ya ta kamawa a ta bugawa eh in an jarraba kam za a ga abin da aka faɗa ɗin ya tabbata ya na na sai a fitar da su aiko tun daga littafin yana yana nan a yi ƙoƙari a mallaki littafin ga wani can daga kaduna ba makaranta har ya Allahumma amin alhamdulillah wa insha Allah malam bashir ya himma na ba turo mana